ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan rajab wata na bakwai a musulunci hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka markazu bin taimiya wanda yake a wannan yanki a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul uziyya lil jama'atul azhariya littafi ne wanda ɗaya daga cikin malamai na musulunci a sheikh abul hassan aliyu maliki ya rubuta shi don koya ma al'umma musulmi ibada bautar allah subhanahu wa ta'ala a sheikh abul hassan aliyu maliki ɗaya ne daga cikin malamai na mazhabin imamu maliku wanda an aiye shi hijirar manzo sarsar 857 ya rasu 939 Allah ya cikin shi da rama karatunmu ne yau zai ci gaba daga babe na tara babin filbai babe ne wanda zai karantar da mu cinikayya saye da saidawa a mahanga ta addinin musulunci kasuwa Ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bayan shi akwai ni'ima ta kasuwanci ta kasuwanci kuma ɗaya ne daga hanyoyi da Allah yake arzuta bayi arziki dukiya wadda take ta halaliya hanya wadda take ta cinikayya sai da sai da abi ne wanda Allah ya mana ni'ima Allah ya ce wa halallahu al-bai'a Allah ya halitta kasuwanci abu ne wanda Allah ya haramta cin dukiya in ba ta hanyar kasuwanci ba ya yi wallazi na amunu la ta akulu amuwa da kumbai na kumbil batil illa ta kuna tijaratan an tarakud minku sai dai fa'in kasuwanci ne ta hanyar yarjejeniya a tsakankanin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a akan kasuwanci mai tsabta cewa Allah ya mashi albarka kasuwanci mai tsabta shi yasa ɗan kasuwa wanda yake kasuwanci mai tsafta Allah subhanahu wata'ala yana son shi sau da haka cinikayya ɗaya ne daga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma al'umma ɗayan ka ce kenan albai ulugatan magangara ne na kalmar da laraba suke cewa ba a kaza shine mubadalatu malin bi malin masanyar dukiya da dukiya ko da ko iwadin wa akhadhi ma uwid anhu mutun ya bada kambaci ya karbi abin da ya kambata wani lokacin ma albai'u akan ambata shi ga cinikayya wanda yake na al'ada shine ita'u sir'a wa akhadhu thaman mutun ya bada haja ya karbi kuɗi wani lokacin kuma albai'u ana ambata shi ga sayan abu ma kamar misali akhadhu sil'a wa ita'u thamani duka ana kiran shi da wannan kamar yadda Allah ya ce wa sharahu bi thamanin bakhs wa sharahu bi thamanin bakhs kaga ya kace mi wa sharahu ya suka sai da shi kaga nan haja suka bada suka karbe kudi sai aka ce wa sharahu Allah ya ce min nas man yashri nafsahu bitigaa mardatillah saboda haka duka ana kiran shi da wannan ayat dalai na malamai shine kenan ya keɓanci albayu bi man yu'ti sil'a mai saidawa mai ba da haja ana ce mushi mai saidawa wanda zai ba da haja karbi kuɗi almushtari kuma wanda zai ba da kuɗi ya karbi haja menene matsayin shi abu ne wanda yake an shar'anta shi halaka ne a musulunci alkur'ani ya nuni amsa cinikayya kasuwanci halaka ne sunna ta nuni halaka ne haka kuma ijma'i na malamai haka kuma hankali iya daga abin da al'umma musulmi labudda ya zama to sun aikata shi kuma ma yana da wasu amfanin nukan shi bayan amfani na duniya za ka ga hanyar da addinin musulunci ya zo mana da kwai hanya ta alaka kasuwanci hanyar kasuwanci ɗaya ne daga hanyar da aka tallata haja ba wai yau ba ne aka ware a duniya in kuna hulɗar kasuwanci ku zamanto kun yi masanyar wayewa tsakaninku da waɗanda kuke sai da ma abu shi yasa za ka ga sahabban da suke bulaguran kasuwanci to diyawanci ƙasashen da kaga an kai musulunci ta hanyar wannan bulaguran kasuwanci da su ne suke kai ba ta hanyar bulaguran kasuwanci ana amfani kuma da neman ilimi kuma ko a duniyar yau ko a duniyar yau da koyan da za su yi bulaguro su je kasuwanci sai su yi amfani da damar su halarci halka ta wasu malamai an dinga bulaguron kasuwanci ɗan kasuwa ya su tahi da makarancin ƙur'ani halarci musabaka a dubai diyonci masu halarta wanda makarantar da aka sani suna zuwa musabaka a dubai za ka ga duk mafi yawa 'yan kasuwa kan tukwari su suka dinga amfani da damar su za su je kasuwanci sai a je da matashin da ya iya karatu sai halarci musabaka ta duniya kaga ashe kasuwanci wani abu ne wanda yake kulla wata alaka ta wayewa tsakanin al'umma juna wa junansu zaka ga mafi yawa masu tahiya kudu sayan doya sayan abuwa kwari zaka ga yawanci duk sun taimaka wajen shigar kai addinin musulunci can gurin akwai yanda wani ba Allah daga nan wani lokaci yakan zuwa kasuwanci kwari in ya sahi da aka ga alami addini ne sai mutanen tattaro mushi fiyansu yan kwanakin da zai sai dinga karantar da su haka shekara bakwai akwai ne da Allah subhanahu wataala mana muwafaka ya karbi kalmar shahada shekara bakwai ne ko takwas aka kawo shi lokacin na rankada mashi kalmar shahada a wani masallaci a Kano a watan azumi shi ma dalilin alakar kasuwanci ce yake zuwa da wannan saboda haka dalilin wannan sai tsarin musulmi sai firge shi sau da haka sai ya karɓa filin musulunci da ƙarshe kaga mai asali kasuwanci har ma ya ce kakan shi ma ya yi wannan fatauci kuma ma'ahin shi shi mai wasiya ya ce lalle lalle kar ya rage mutu kan musulunci ba ya ce shi ma dan ya tsuha da wasu abubuwan wannan amma ya ce wannan addinin mutane kar ka yarda tsuha da umar ba karɓa dinin da ya ce wasiya baban shi ce zasa sai Allah ya mishi da ce kuma shi kenan sai karɓi addinin musulunci to kaga almuhimmu ne musan cewa kasuwanci yana da wannan kenan anabi karka yana kana kasuwanci wani wanda ba musulmi bai zo sai ya wajen ka ya zaman so ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka mai gabanu ko ka mai kaza ko ka mai yanzu kai tsaye ne kana kana nuna taswirar addinin ka ne kamar kana kore shi ne daga addinin ka kamar kana kore shi ne daga addinin ka shi yasa da kai wani zaka ga irin mutanen da zaka ga yawanci wani yana da sifa dini amma bai tsaya iltizami to sai zama zaka ganshi yana da wani sifa kuma yana da gemu haka yakan kai nayi da aka zo lokacin to kasuwar in yamurai suna zuwa to shine sai dinga samun suka zo sai dinga rambatsa sai dinga rambatsa shi ne wata rawata da ta zo in yamura take cewa ba wannan mai gashin ba ta ce wannan mai gashin mutunci ne to kaga yanzu shi tsini sai zama kuma ya fara taswirar addinin shi tsanar to dole sai mun kula da wannan jalibi kenan kasuwanci ba wai kawai riba duniya ba kaɗai ne ake samu ta hanyar shi a bayan nan ma da akwai garaɓasa wanda za ka iya samu wanda take ta lahira kamar yadda za mu gani a cikin fadla na tajirul amin ɗan kasuwa wanda yake amintacce da irin addu'o'in da manzalar sallam ya yi ga masu wannan sau da haka kuma akwai wani lokaci ma abin da yakan iya bujiro ma kasuwanci ya zamanto wajibi akwai inda abu zai zama wajibi ma kasuwanci akwai inda yake zama wajibi ina misali ana yunwa akwai karamcin abinci karamcin ruwa karamcin magani nan wajibi ne dan kasuwa ya je ya oda ba wai baka zauna baka ce ba riba ko baka ci riba ba wajibi ne ka je ka yi oda din al'umma tana cikin yunwa wajibi ne ka samar da magani ta al'umma tana cikin matsala kaga a matsayin shi na halakka ne akwai yadda zai zama washi akwai yadda kasuwanci zai zama washi kai akwai ma abin da zai iya bujirarwa kuma kai ya zama to kuma makaruni ne sai da abin kaga kamar misali sai da wasu namun da wanda babu wani bukata ciki wani lokacin ma akwai kasuwancin da zai iya zama tawa haram kamar misali sai da abu lokacin da aka kiran sallar juma'a wanda yake na biyu kaga wannan haram ne ko kuma mutum ne yana cikin kasuwanci yana cikin tayin abu kawai ka zo ka faɗo ka shiga kaga na haram ne hikima ta shar'anta shi ciniki yana daga mabayyanin shi taimakekeniya ne tsakanin jinsin ɗan adam saboda abin da bin adam yake bukata za a je a samu to kaga kamar taimaka ma juna ne juna ne yake taimaka ma juna ta hanyar kasuwanci shi yasa zamanin jahiliya suna kasuwanci suna cuɗaɗɗeniya tsakankaninsu suna cuɗaɗɗeniya mai kyau suna cuɗaɗɗeniya ɓatacciya suna kasuwanci na riba suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna sai addinin musulunci ya sanya wasu ƙa'idodi addinin musulunci ya hana algusu ya hana yaudara ya hana yankan baka ya hana zalunci sai wanzar da cinikakkeniya tsakankani da juna ko dai na bashi ko na abin nan malam ya wara mana da rukunan kasuwanci shi yasa lokacin sai na Umar akan sa ma a bi kasuwa in mutum bai karanta kitabul biyu ba ana sa dole ta tare kan wannan sai ya koma karanci kasuwanci da zara zo ka karanci biyu a gaja sai a ce to hayya sai a tattara kadin saboda kan mutum ya je jihar wala wasalatatu arkan kasuwanci yana da rukunai uku al'awwal rukuni na farko ma yadulla ala rida irin abin da yake nuna yarda min qauli na magana ina misali ta qaulin ba'i kamar fadin mai saidawa bi'tuka na saida ma wa qaulil mushtari da fadin mai sai ishtaraitu na saya an fi'lin ko kuma labudda a samu aiki ina misali kalmu'atsa kamar mai kekeniya ka zo misali ka bani shi ka goma wannan abin shi ka goma ne na mai kama ba bukata yi na ce na sai da ma ka ce na saya saboda al'ada ya nuna matance tana tura kosai kawai ka zo ka mai ka kudi yanzu da ka mai ka dala hamsin a ƙa'ida an ta baka kosa hamsin ba ka mai zo ka ce ba haka ba saboda urfi dama ana ba da na hamsin kuma mai ka kai kuma ba bukatar yi ka ce ko a ba na kasa kenan ka mai ka sa kuma sama da yashi ba ka mai dai muka ce na talatin sau da tunan an cakura shi da shi kaga ba he an ce ba na saya an saida sau da al'ada ta nuna kawai an san kudin abu to duk abin da an san kudin shi sai ka meka kudin shi aka meka maka to wannan matsayin faɗi yake da abin nan amma kasuwanci ba yin na burin misali mutum bai ce ba na saida ba ce kawai a ce ka saya shi yasa za mu ganin ikon kasuwancin da du'a na saboda yaudara in ya zama a cike da akwai yaudara ƙiyya za ku shiga da juna ban yarda da abin ba kawai ka ce dole za su yi shi kaga dole kiyya za ta shiga da juna ban sai da maka ba yaka kawai ka ce a ai tunda na baka kuɗi ka zaka so da haka kasuwanci yana da rukunan shi rukuni na farko dole a samu siga sigan nan tana kasancewa ta hanyar magana tana kasancewa ta hanyar aiki so da haka kenan akan yi ta hanyar abubuwan da yake nan ta hanyar lafas ga haja na a hili na sai da ma na saya misali ko kuma ma ya zama to ta hanyar rubutu tsakanin abubuwan da yake nan ko abin da bai nan an rubuta misali takarda gashi kaza ko ta hanyar ishara ma misali kame kame ko maka duk kasuwanci yana yi tanan duka hanya ce wadda in dai an sami yarjejeniya saboda ba a saye da saidawa ba yarjejeniya ba a tursasa mutum sai ya saida ba kuma tursasa mutum a ce sai an sai abin shi Allah ce ya yi sai an sai abin shi ya yi wanda zai namu na taku amuwala kun bai da kun bilbatuli ya komu mine karku ci dukiyar junanku ta hanyar barna illa ta kuna tijaratan sai fa in kasuwanci ne shi ma kuma kasuwancin an tarazin minku a sami yarjejeniya tsakanin mai saidawa da kuma mai saye kenan a tsani na biyu al'aƙidu sai kuma al'aƙidu mai kullawa huwa da ba'i shine albayi wal mushtari mai sayarwa da kuma mai sayi albayi mai sai da wal mushtari da mai sayi wai sharatu fi siyasi siyasi bai an sa sharadi wajen inganto ciniki an ya kuna mumayyizan lalle labudda ya zamanto mumayyizan labudda ya zamanto mumayyiz mai rarrabewa fala yana kudu bai ko gairi ba kulle cinikayya na wanda yake ba mai tamizi ba kai ne ka tardo yaro yana tsaron kaya ka san yaron nan bai san kudin abin nan ba sai ka ce nawa wayan nan ka san wayan nan jika ashirin ce sai ce ma jika biyu ko jika ɗaya ka ga baka ce ba ainihin kawai sai da ma aka yi saboda ai ba ba mayyazi ba ne ba ba ka zo ba kana sai da kayan wasa yaro ɗauko jika biyar ya kaya mai kama ko ɗauko jika biyu ya mai kama kuɗin kilo biyu da wani abu na shinkawa kawai ka ɗauko ɗiyar kufe ko ta mota ko ta bindiga ka ba shi kan ya je gida ma ta kare a'a wannan za a maido ma kare yanka ka mai da kuɗin so da shi ba mu mayyazi ba ne in ka dago ce kama wata bata wani usur wannan da ba amma roɗo ko dala ɗari ya kaya mai kama ka ba shi bindiga ka ba shi bata ka ba shi abin da ka ce kawai shi ke nan jikani ne na sai da a'a wannan ciniki bai kullu ba ciniki bai kullu ba za a mai joma ka mai da kuɗi saboda ba mu mayyazi ba ne ma'aukaci ne sai ɗauko kuɗi ya zo ko kuma yaro ne ɗan hajiya kawai sai ɗauko kuɗi ko ɗan haji sai ɗauko kuɗi sai ya zo kawai ka sai da mai mutu ya gani ya zo ya ɗauko ma kuɗi ya kawo sai ka sai da mushi waya ta jika ɗari bakwai ko ta miliyan alhali ko safihi ne kaga kenan wannan ma kayi asara kayi asara saboda safihi ne bai mallaki hankalin shi ba wabta ne ta ma hatta idan bala gundika fa in anasu minhum rushidan farko ile mu amwala saboda haka sai ɗauko kawo ma kaga ba ba ba wanda yake mumayyizi bane ba wanda yake akwai rushid bane a tare da shi wala ya yaqudu bai'u ghairi ba kullu cinikin wani shi wala shira'u haka sayan shi lisigarin saboda karanta aujuru ne ko kuma hauka saboda haka dan ya sai da ba bai yi ba dan ya saya wajen ka bai ba aujuru ne ko taba hankali aw sukurin ko su ko maye aw na hawi zalika ko makamanci wannan mutum ne ya tulub da giya yana tsaron shago kawai ya kazo wannan mai kadala ɗari sai ya jijjiɓo buhun shinkawa sai mai kame wacce mai ka kaza sai ɗauko wani abin ne ba shi to nan gurin ba za ku ce ba ai kawai mun mun samu banza a'a labudda kuma yi bijiru ne taɓa hankali ne au sukurin au na hawi zalika ko makamanci wannan duk ciniki bai ba wala ya zama bai'u illa min mukallafin ciniki bai zama lazim ne ga wanda yake mukallafi wa ake cewa mukallafi labudda mukallafi ya zama aqil mai hankali labudda ya zama baligi ba karamin yaro ba saboda haka ka tardo karamin yaro a shago sai da ma abu wannan ciniki bai ba karamin yaro ka kuɗi ka karbe ka bashi wannan abun bai ba mahaukaci ya ka ka ɗauka ka bashi bai ba wannan shine rukuni na biyu shine wujudul aqidaini labudda a samu masu kulla cinikin kuma su zama ahalin kulla cinikin shi ne wa mai sai da da mai sai dole a samu wannan siffa sharaɗi ne na ahaliya kenan na ba'i ya zama mubayyizi wanda yana iya fahimtar magana da kuma mai da abin nan saboda haka kenan labudda kuma a samu taradi kamar yadda manzala sassa ya ce la yadda malamin in illa bi tsibi nafsi haram ka ci dukiyar mutum sai da daɗin rai sai da daɗin rai shi yasa Allah subhanahu wata'ala ma sai yasa sharadi yayi umarni ga waliyin wawa ya zama to wanda bai iya tasarrufi ba dole a samu mi a samu wakilin shi Allah ce fa in kana ladhi alayhi haqqu safihan aw da'ifan in wanda yake da haƙƙin ya zama wawa ko mai rauni aw la yastati an yumilla ko ba zai iya bayani ba a rubuta fal yumlil waliyuhu bil adl dole alwarin shi shine zai zama to yayin da adalci akan wannan ba za ka zo ba misali mace ce da kudin marayi a hannunka kawai sai ka zo ka samu wani gida ka dan mishi fantar saman wani jibji ko fandasiyon ba na kirki ba ko laka an mata kwalliya kawai ka lallabe ta ta sai da mata ita tana gaugawa an sa an fulbawo haka an yi fantar kaga yadda yi tunanin anjir ne kuma daga nan laka ce kama wayo kaga ka sai da mata ko ko ba fandasiyon da kirki a ƙa'ida dole ina wani shakikin ba ba za ka zo ba kawai a yi tara gauga tara haba ba ta ciro kuɗi shi kenan ta baka dole sai an samu shakikin ta kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma yace wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kar ku ba wanda suke ba su da wayo da sarrafa dukiya mata da wanda suke yara mata da yara a ƙa'ida mace za ta zo ta yi ta tasarrufin shi yasa dukiyar marayi ake sa a sa tare da wakili ya ka ɗauka yanzu misali mace ce aka tattara dukiyar gabaki ɗaya sai aka damƙa a hannunta dukiyar yara yanzu aka samu ne zo mata wayo in yara mai ta cinye dukiyar da zasu to shi yasa ake samun wakili ya zama akwai alwalin mara shi ma kuma ana ga aka damka hannun shi zai hallake ta to sai a tashi a je gaban juji sai a je gurin alkali to ga kudin wani sai a yi takarda sai a bude kwanci sai a ce kudi kudin nan ba mai damar taba uwa ba ta zo ba ita kadai ta taba shi ma wancan alwali ba ya zo ba shi kadai taba ko wasi dole ne an samu shakikan yara da kaza duk gashi nan gurin saboda haka in za a taba kudi sai sun haɗu za a ma yara kaza sai a cire kuɗi sai lokacin da mai dukiya ya girma wabtaru ne ta ma hatta idza balagu nikaha kai ko da ya balaga za a mai aure dole kaida fa ina rasu min shida sai an gano shirye shi ya za a gane yana da hankali ba haka ba za a ciro miliyan ashirin a bashi ya zama to ya hallake kuɗi ya saya ma 'yan mata salula da inji a dole idan na ka zo za a ɗauko ta ɗari biyar a bashi ko wata jika ɗari a ba shi ɗora wani ɗan baka ɗin shi saboda ita kasuwa dole daga ƙasa ake fara ta ai sama amma da ya ce a bani miliyan goma ina son zan yi kaza ko zan je dubai kaga an san mahaukaci ne yanzu da tsoron shi dole yanzu da tsoron shi dole ke ya jarraba shi tare guda an ga kwakwacin shi da iya wannan ɗin shi ya tsaya ya yi kasuwanci da kyau sannan sai a miƙa ne amma dai ba nan ba za a asarar duke to kuma in ya salwantar da miliyan ashirin shi ba shi ba ake kallo wannan miliyan ashirin ɗin ba shi kaɗai ba zai ci ta shi yasa Allah ce wala to su fa amuwa na ku kaga ai mu kuɗin ba namu bane shi marayan na shi ne amma me yasa aka ce kar ku ba shi duke ku alhali duke shi ce saboda me dukiyar ba shi kaɗai ke amfana da ita ba ai in dukiyar tana nan zai saya zai yi kaza zai abubuwa da yawa zai wanda duk za ta shafi mutane ka gani to shi yasa ya aka kira ta da dukiyar amma aka damka mai zai salwantar kuma an yi bi babu duk gaba ke da kenan addinin musulunci ya sanya dukiya ita ce tsiwamul aish ita ce abin da za ta tsaye da rayuwar mutane in ku aka yi sakaki aka yi almubazzaranci ya zama babu kuɗi a hannun mutane to al'umma ba za ta shiga matsala marayi nawa ne suke meƙa hannu ka ɗauki saboda mahimmancin wannan ka leƙa sadaka ne a musulunci sa'ad ya ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kana ganin yadda ciwo ya kai mini gargara wala yarsani illa ibnatul kuma mai gado na diya ɗaya ce mace afa atasaddaqu bi thulthai mali zan iya kasa dukiya ta gida uku in yi sadaka da rabi in yi sadaka da biyu in bar masa daya annabi sai ce a yace fasulutu in raba uku in yi sadaka da daya a nan sai sai ce wa sulusu kasiru ɗaya cikin dukiyawa a yi sarka shi yana da yawa ita ne ce ya ce to innaka an tazara warka ta ka aganiya sa'ad ka mutu ka bar masu gadon ka masu kuɗi sayarun laka min an tazara wa alaka shi ya fi ma alkhairi da ka bar su a matsayin talakawa ya ta kafin kunan nasu suna miƙa ma mutane hannu ka sa akwai masu kuɗin da zai ce kai ni ma ba wanda yin wannan kuma ku nema ba da barba ko a komi sai sau da aka kuje ku nema abin ku ba wanda zan in ma dukke ku ka sassaƙa wa haƙori to ba abin da zan bar muku yanzu ɗanka ne za ka dinga baƙin ciki shin ka san da in ka bar mai dukiyar nan tana yiwa ma kai baka gina masallaci ba ko to da dukiyar zai iya gina masallaci ya ce babana na gina ma zai iya gidan mara ya ce baba zai iya riga ce babana na ma kaga kuskure ne na wasu masu kuɗin da ana gama abin wai abin alfahari ne ma akwai wanda ma ana gadarawa ne ne tara ɗin shi ya ce to kaza an yi wane ne kun san gida na waje kaza mun sani kun san gida na ai mun san naka ne kun san kaza ya ce to duk gaba ɗaya na sai da su ka gani ka ga yanzu hadisin sa'ad me yace innaka anta zarwa ta daga azani khairu laka min anta zarwa ala ta takaffu da kabar masu gadan kama wadata yafi kabar talakawa kuma in kabar musu ai ka caccaga su kai dai ne su goma nan Allah zai iya ma duki albarka kuma dukiyar gado akwai masu wata gurguwar fahimta su ce wata albarka ƙarya ce daga hanyar da Allah ke arzuta mutum da kwai gado gado yanzu kai da aka baka gado kai ko ba halaka ne gurin ka halaka balaka yanzu inda kasuwancin karkage tana yiwa da wata shubha go to yanzu yau gado da aka waye gari ka ci gado halaka balaka ne ka samu saboda Allah ba zai tarbe ka ba akan ya aka tsara duke kenan kai a hannunka halaka ce aka baka ita haƙƙin gani Allah ne ma ya baka yusuf ko lafiya da rigo ni zakar bitura shi yasa mutum ma zo ce a bashi gare shi kurun bashi akwai hallakau hallakau su in ka zo ka ce gare a ciyarar nan dan nan bai da kuma oshi ma da aka armota tun daga nan muka ga tsayayyar daga oshi muka gane dan tsayayya ne sai an ma zagi oshi kawai laifin ya ce a bashi haƙƙin shi yanzu so ake hallakau ko ni baban gida ya hau kanta ya ta tumun mukewa shi shi kaɗai ta mora yana zuƙarsa kan yara su girma sun tashi a talakawa yara nawa aka mai a talakawa an bar dukiya mai dumbin yawa kawai ta wani baban gida ya haukai ya yi ta tsotsa wannan duke yana ta abin da kinta kuma dama shi alhaƙi shi haramci yanzu kaga shi ba ta bai albarka ba kawai ya hallake musu dukiya su tashi a talakawa da zaran mutum ya mutu eh wani in ma mutum kuma akwai masu wannan ya kamata a gama amma baba kaza shi sarkin imani kai a kudin gaje ka ba ba in mutum za a yi rabon gano a raba a ba mutum duke shi duk in kadabo mutum yama baban shi saraka Allah ba yawa bai ke ba ba wai wani abin ga yara ba ne kai an zo an yi wani bamun ma baban mu kaza ba shi ke nuna ba kana tausayin ku ba kawai a raba da zaran mutum ya mutu ka ayi wata wata duk wanda yake da haƙƙi kuma duk wanda ya yi ba ba kere ya hana a raba gado to zabba zai kamu da kamun Allah kuma ya ka taba gani yayi banga banga hana araba gado kaga yayi albarka saboda haka da zarar an mutu abubuwan da ake yi abu na farko a cikin dukiyar mamaci a leka ga akwai gyaran shi in misali da gwai kawani ka gyara in kuma wani ya mishi tabarru'i shikenan in ba wanda ya mai tabarru'i likayani kaza kaza haka kabari sai a ciro cin duke shi a mishi in wani ya yi saraka shikenan sai a dawo bashi shin ana bin mamaci bashi a tambaya inda kwai bashi a biya mai bashi saboda sahibul daini magharibin fi kabari la kufu ila qada udain a biya mishi bashi kuma bashi nan ku iya da kuwa cin ma bashi ku ne ya rike ke masar da biyanki sababin ku ya ci bashi dan bakin ciki ko mai mutu ku ki biya mai bashi ko mutuwar shahada ya za tsare shi a kabarin shi sai an biya mai wannan kabarin zai shiga da yawa to me bakin cikin ku da kun biya ma ba ma'ayin ku bashi kuma alhali ga duke shi a biya mushi bashi maimakin mu raba miliyan ashirin mu biya mushi bashin miliyan goma sha takwas mu raba miliyan biyu sai Allah mata albarka Allah ne ke ma dukiya albarka sai mu raba miliyan ashirin mata yin albarka a biya mushi bashi in aka biya bashi sai wasiya in an yi wasiya sai a cire amma wasiyar da aka yi kar ta yi sama da ɗaya cikin ukun dukiya ya yi wasiya ya ce ƙannuna ko ‘yan uwana ko kazana da ba su da gado ko waɗannan yaran nawa da suka mun wahala ko waɗannan kaza nan a ware kaza a musu a ba su to wannan shi ma a cire shi ka a raba gado da an yi da wannan in yau mutum ya mutu a raba gado ba wai rashin ba imani ba ne a jinkirta ba a raba ba imani ba ne a raba ba kowa haƙe shi amma da zarar da a yanzu mutuwar ma yaushe aka yi ta wane ne wanda za ka tuwa macuta ne mai san ne kawai a bari a jima inda wasu takardu ya je sauya musu suna ya shiga ya sa su da madama ya ce ya ramta duk irin su ne ana binne mutum suna tunanin me za su samu ana wankan gawa sun san da kai suna tunanin wace hanya za su musu cuci marayu to dama jira suke da kun zo kun ce gadon ka kuma kai kana da kuɗi wance yana da kuɗi wata gataccen tana wahala wancan gace yana wahala to ni ina da kudi wancan yana da shi kuma wancan yana wahala kawai mu da muke da abin ihe mu ce ba a raba gado ba me muke ma wancan kin talaka ba ka mishi komi Allah ne ba shi ba kai ka ba shi ba kuma kai ne ka yi Allah sani abin da ya kamata akan wannan saboda haka kenan irin wannan abin kuskure ne da zara an yi mutuwa kan awatsi tun kan rabon wani ya shiga a bincika a tattara dukiya a killace babu wani abin kuma da za ta ba duk wanda ya shiga gaba ka ɗebo cikin kuɗin mamaci aka yi abincin sadaka in yara mu a ranar kiyama duk wanda ya shiga to ai ya kamata ko tumke shi ce kar ku jayo ka yanka ta a matsayin abincin sadaka in ku kai gaba gadi ka jiro kar sai ka biya magada hakkin su Allahumma sai fa in su suka yi rasu kai wannan kuma da fa musulunci ya sa dukiya ta zama tsuyamul aishi abin da rayuwa ba za ta tsaye ba sai da ita rayuwa ba za ta tsaye ba sai da ita sau da haka in mutum yana neman gadon shi ka a zage shi abin da Allah ya bashi ne halaka marakin shi ne Allah ya bashi kuma sannan dukiyar gado ɗaya ne daga hanyar da Allah yake ba mutum arziki inda gadon ka karɓi kayanka hanya ce da za ka samu kuɗi kai arziki in ka karɓe ta da kyakkyawan manufa ka killace ta to dukiya ce da take haɓaka nan daga in ka gaba ta haɓaka ba babu ba ka'idar musulunci ko dai yaro ne ba bai mallaki hankalin shi ba aka ɗauki dukiya aka damka ne aka saya mai moto aka saya mai kaza aka sa mai kaga aka ce ma matashi da sabon abin hawa da kuɗi a hannu sai hauka kaga aka tattara kuɗi aka bashi to da ma wannan an san tahiya zai saboda haka kenan an salwantar da dukiya ba a ce ba a yi wani a zo a tattaro da yara a gaya musu ga kuɗin a samu wakilai shakikai ka a damƙa hannun mata su kansu mata ba a damƙa hannunsu sannan kuma ba za a damka ba tsakanin wani hallakau wanda kuma dama an san kudin ya shiga hannun shi da kwai matsala shi ma nan ba za a damka ba in kuwa aka yi haka na an yi kuskure shi ba zai taso bai ce a bashi dukiya uwa ta tattara ta bashi cinye kudin marayi ai ai iyana ne iyan dan uwana ne ke kaza kaza ya amshi sai an dawo tsaron da ya hallaka dukiya ita ma kuma ba a saka mata ba a ce kaza sai ai haɗin gwiwa a je a tattara dukiya ajiye ma yara ana musu abin nan amma a zai ga yara kawai an kai su gidan marayi amma da yara talakawa alhali kuma yara sun saba jin daɗi da ma'ajin su yana yana jin da su daɗi an waye gari kowa ya watsa ya basu kuma an cinye musu dukiya ta yadda suka saba jin daɗi an maida su almajirai ka gani to wannan zalunci ne Allah kare a zalif almaqudu alaihi abin da ake kulla ciniki akai wa huwa thamanu shine kudi wal musman da kuma haja abin da ake sai da kudi wai sharɗu fi ma khamsatu shurut sharɗi biyar aka sa kan kuɗi da kuma haja saidawa abu na farko a sahara labudda ya zama to a samu a sahara abin da za a saida zama tsarkakeke haramun ne ka saida abin da yake haram ka saida kare ka saida alade ka saida najasa ka saida kaza haram fala yajuzu bai'u najisin haram ne saida najasa kal adrat kamar kashi wala mutanajjisin ko abin da ya gaure da najasa wanda la yumkinu tatahiru ba zai iya yiwa ba a raba najasar da shi ina misali ka zai kamar a samu mai ya cakuɗa da najasa kenan haram ne sai da najasa haram a sai da musai haram a sai da giya ko abin da ya cakuɗa da najasa wanda suke gaure ba za iya raba tsakankanin su ba haramun ne wannan dalili akan wannan hadisi na Jabir yace na ji manzo Allah sallallahu a amul fatahi lokacin yana makka yana cewa inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamr Allah da manzo sun haramta sai da giya wal maizat da musai sai da giya nan da aka ce ya gama sai da duk wani kayan maye min babu aula wiwi min babu aula duk abin da ka sani abin da yake na giya ma khamar al abin da zai gurbata hankali ko abin da zai canza tunani ko abin da zai rusa jiki ko abin da zai dambara rayuwa duk ya shiga ciki sau da haka sai ka gama mai a nan wurin giya ce mai sunan giya wiwi ce shalisho ne misali ga wanda zai zama to ya sha irin su shisha ne duk sun shiga cikin waɗanda abubuwa haramun ne sai da su shi kuma aka ce ma abu haram ne haɗarin shi inda yake in ka armo mace da wannan kuɗin mata ba za ta aiwa ma iya masu albarka ba ɗin da za ta aiwa ba za su yi albarka ba in ka gina masallaci ba aikin ba za ka yi in ka je haji lalabai ka wala ka in kai sadaka aikin banza kamar abin da mutane ba su gane ba wanda za ka ga har yau muna da ma ƙauyenci wannan abu yanzu inda wani mawaki sai yake taimako da kuɗin watsa ta da kai ka gama kanka yanda yake taimako yakin banza taimakon da yake kuɗin da yake taimakon ta ne ba Allah bai karba ba duk taimakon da yake kamar yana zuwa ruwa ne a bayan ƙwarya kamar karuwa ce ta dinga sadaka tana abin da kuɗin karuwanci yau ita dama Allah bai amsa ba abin tana zuba ruwa ne a bayan ƙwarya to yanzu mai sai da ƙwaya mai sai da wiwi in ya saraka da kuɗin inna ma ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiban shi Allah ba bai ma amsa ba dama Allah baya ma san wannan kasan in ya gina masallaci da kuɗin sai da ƙwaya da kuɗin sai da kayan maye shi Allah bai amshi ba ma wannan masallacin da ya gina ka ɗauki misali da haɗarin abu to dan Allah a ce ma duk alherin da kai duk sadakar da kai kai aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna wa ba mansura kuma sannan ga rashin albarka kai abincin da mai sai da kwaya zai saya da kudin da ya ci riba kullu lahabin da masa bil haram fa nar aulaki shi abincin da ya ci cikin shi dai haɓaka cikin ba zai albarka ba shi yasa in sallah ya zo yana yi sallar wannan babu nutsuwa cikin ta sallah ce yadda ya shige ta haka zai wuta ba abin da za ta ƙara mishi ba za ta ƙara mai tsoron Allah ba ba za ta ƙara mishi abin nan ba saboda jikin nashi ya haɓaka da haram da Allah wace musifa ta kai haka kuma ina za ka shiga ka haukata biyan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo hilin kiyama annabi sai ce kai ne kake halaka al'umma a zo hilin kiyama Allah ya ce kai ne ka bata hankalin al'umma kamar da mutane mahaukata suka ƙi bauta mu dan Allah ya zaka ce Allah ne zai tangare ka akan ka dinga sai da ma bayan shi abinda suka dinga hauka cewa alƙalami ya sauka daga kansu dan Allah mutum zai ce gaba Allah kuma kai tunanin ka yanzu kawai ka zo kana sai da ma biyan mutane suna hauka cewa kuma shikenan naka Allah ya musu albarka kuma kai ka sai da kwaya aka sha ka sai da abin mai aka sha aka je aka yi sata ka sai da aka sha aka jira gida aka soke wani ko hada ya kama aka soke wani yanzu duk wannan jarimar da aka yi kana da kamashin zunubi saboda kai ka sai da kayan maye da aka sha in mutumin zane je kana da kamashin cikin wannan wal maitat da mutse wal khinzir da alade wal aslam da gumaka ko gumaka mutum zai sai da duk ya hada ciwon wannan sai suka ce ya rasu lalla a ra'aita shi hulmul maita ba mu labari yaya kuma sai da kitse na abin da yake musai bayan da ha yi tsula biya sufin ai akan shahewa icce na jirgin ruwa akan shahewa katakun na jirgin ruwa da shi wani da hannu biya jiru kuma akan jima a shahe kwata da wannan kitsen na arabi wani sassu bihu biya nas kuma akan narkar da shi ma a yi dungulan hotuna kenan ka gami ana wani amfani da kitse na alade ko kuma na abin nan sai ce la haram sai ce haram ne sai ce ka inda zalika qatala lawdu kaga a sababin wannan ne ma kalance gudawa saboda inna la lama harama shuhuma da Allah haramta musu kitsan jammalu sai suka dinga narkar da shi kuma ba'u sai suke sai da haka sama da suke cin kuɗi to daga nan Allah ɗibe musu albarka wasu daga malamai musamman na wannan zamani sun yi fatawa ta halaccin sai da abubuwan da bukata take bayuwa zuwa gare shi abin da bukata take bayuwa zuwa gare shi ina misali kamar misali sai da shara da abubuwa na bola kamar misali sai da kashi don yin takin zamani ai kaga misali masai masai ke wannan ai kasashen da suka ce wa bayanci sukan ba da wani tano-tano haka a dinga yin masai in an ida ta cika kawai a kwanda ne sai ya ɗauke kuma jirage a kai a sarrafa a dinga yin takin zamani ta gani to yanzu kaga wannan ai za a haɗa a je a yi taki a yi abin nan da kuma fata da ƙashi na musu wanda ake sanna'awa misali ka gani wanda ake sanna'awa kamar misali a dinga yin masarci wani ana dinga yin wani mai da ake shawa abin nan da kamar irin haƙorin giwa misali kamar gashi na jimina kamar haƙora na dabbobi kamar dai wasu ababe wanda aka sanna'awa ana yin wannan to wasu malaman suna ba da fatawa da halaccin dogaro da hadisi na maimuna lokacin da aka zo da wata akuya ana ja sai na musa sai ce halla a santun ihaba don me ba za ku hede ku ɗau haka ba saboda haka dan me ba za ku dauka ba fa da baktumu fan tafatun bi qalu ya rasulullah inna ma ta qala inna ma hurrima akal yace cin ne aka haramta saboda haka yake ga kenan kamar shara ya kaga wani abu ne da kisa kamar misali kashi da kashi abin nan to suna ga kenan duba da waɗannan abubuwan da ake akan iya ya kamar kasusuwa na abin da yake musu wasu daga fuqa su ma suna yin rangwame akan amfanuwa da man da ya cakuda da najasa a wajen abin da ya shaye sana'a ta sabulu ko makunni na hotula suka ce in ba a masallaci ba in ba a masallaci ba wasu na fatawa kenan da wannan duka dai ne dogaro akan wancan wal intifa'u bi intifa'an shar'iyyan da kuma amfanuwa da abu na najasa amfanuwa na shari'a fala yajuzu bai'u muharrami haramun ne sai da abin da muharramin akali aka haramta ci ina misali kalfars inda malikiyya wal bagali kamar albadari wal himari kamar jaki idan ashrafa ala al maut in ya kusa mutuwa jaki ne ya zuwa haram a sai da shi saboda to ai shi kaga ba ci baki kenan jaki ya tsuho ya kusa mutuwa to haram ka to in ka sai da mishi ya kusa mutuwa me zai da shi kaga tsohon jaki kenan haramun ne sai da tsohon jaki in kuma ka san jakin nan yan gwari ne ake sai da ma ka tabbata ka san wannan lafsu da an yi shi za a nihi lakoje da shi za a nihi abin da kana gani ma in wani ya mutu ma za su kai kawai a hanyar ma direba yake warke cikin a huda kayan cikin kawai a bankare shi a rataye a kai can gurin kai allazi ne ba arne arne ba mutunci shi jaki aka ce a gwari in ya game jallabiya ma kuka yake ya game tausayi ka gani da yadda ake kishin jakin nan amma ka ce a gwari ne game jallabiya kuka yake saboda wani karhe ake samu wani marto a shirga mai a kai kawai duk girman shi sai zube kawai sun kashe shi eh shi kenan kawai kawo a kwaye a wai mun sama in ya mutu fa mun sama zai maimakon a tar mai an yi wannan tarmin tanki ne to a hanya ya mutu tun da ka isa ai kumbura zai sai a tsaya kawai sai a farke cikin ai a hudda ka cikin a zubar saboda aka yi a fankare shi a kai kawai shi kenan kawai kan sinama a kwarai kwa wadda ka ciki salama kawai ka ciki wallanta da na mai ta tsari wadda ma ba man mai ta tsari fadda ma falijarad wal hut wa madama farkabi da wata sai da haka kenan kurum hanya ta salama in ka je kasar arna kawai a maki shi dai kuma ya mutu ya yawon nan amma in kai bayan nama ne to tabbas kasancewa dama ita dama musa ba kaganta ba tana yawo ina wadda musa tana yawo ta yawo a ina a kiyin a kawai da mai ne haka su ne wanda shi ba kayi bincike ba kihi ne wanda kana iya abin da shi don da haka shi ne hanya kawai ta salama amma dai nama ne to dama ka san kawai naman yaki nama a farai ko alade ko alade yawa masu kwaɗan nama ai haka suke yawa ba da sai ta sharɓar nama abin da ne ko kare duk su komi ma komi ma dama su nama ne tun da haka za ka ga yanzu irin su ƙadangarun nan haka za ka ga an tule su cikin zakubai da abin da an yi laftonsu an ne can kwaɗi haka za a tila ka gani yanzu ko waɗannan da kake ga canis inda wanda suke tare da su kunama wannan gabas yake a gadam da ke akwai kunamu in ka tara kunamu da ka ba su a daidai in aka suna na ka ce roma masu hurbe shi komi suna mai komi na mai ka gari ba a bari hashara da wannan duka dama su kiski wannan yadda ake so ya fara haka ake gaba tsutsa wannan dama ba a mazance wannan itace a ciya kiwon zama ke cikin itace iri a wannan da abin da haka kawai za a wahi cikin dole-dole nan kawai da a saɓe ta a silale ta shi ke nan kurum a a soya ita ce to kaga yanzu irin wannan ina ce sa Allah ce irin illa kal arawa su zama dabbobi ne me bambancin su da dabbobi ai ba abin da ya bambanta su da dabbobi saboda dai kaga wanka kawai dan ban daki ne haka dama wannan yana wanka wannan yana wanka ana hira kowa na kallon kowa su haka ne kawai don ba kahuri ba da wannan shirme kaga ai kazanta ya kahuri mutum yana saman masai ya ɗau jirnarin sai yana karanta wata jarida shi yana sama shi ne za ga mutanen mu kamar wayewa ce ya ɗauko in sun je cana ko kaza suka ga salangu irin na canis sai mutum to yi shirarla za ka zo ka zamna sakon saman gurin da za ka yi kashi kai a hankalce ma don Allah musulunci haka ya koya ma don Allah zama ya koya maka kai da kake da ladabin wannan wani ya ce ma salman lagar allama ko rasulukun sarsan kula shi hatta alkhiraka ya ce manzan koya koya muku komi ku ji daɗi har ladabin shiga wanda ke ci kwarai na allama na rasulullah sarsan ka gani Allah na saka bil qibla bi bolul wala ghaib wa Allah na sanje bi aqall min salasata ahjar kan komi an karanta da mu amma sai ka je ka sayo gurin tsugunnawa na kafiri ka zo ka tsugunna ruwa yana watsuma wai yana ma tsarki dan kazamta tsiya dan Allah kaga ai kazamta ce ai na aka yi wannan tsakani da Allah wanda dai kai gane da da aka baka a musulunci ina alaka tsakanin ka zo ka samu ka zauna sa kawai an ce abu kenan wannan tsari ne irin nasu ba ka iya waɗannan su ba su da addini ba su da tsari ba su da tsari Allah ya faɗi mana kamar dabbobi suke kamar dabbobi suke shi yasa zero nan da kake ganin su in a ɗakin nan wani su zai saki iska ba ka iya zama kuma su da ba shi mutane suke iska ko a gaba iska ba ba na karkace wai a hoto wannan musulmi ke da wannan abu in kuna tahiya a mota in suka saki iska dole direba sai ya tsaya saboda bala'in hamumi sai ya tsaya an yi abin nan kuma shi arnan ko a kafa shi kafin ko aka bai kaba kanka cewa shi zai ga yayi ba daidai ba ko to ko aka bai kaba dama ai musulunci ne yake sa kamar sani ya kamata da rukumiya to shi babu musulunci eh mu gode wa Allah alhamdulillah alhamdulillah ala ya wa islam alhamdulillah ala ya
wani nama da ake sida a wani gambari lokacin da yawanci ko musulmi suna
ga gaskiya shi irin wannan in dai abu ba na musulmi ba ba abu ne musauri ba da kasashe na musulmi su kasashe wanda yake na kafirai abu na harko ka kaddara ma naman na alaka ne kar ka manta su a dokar su haramun ne yanka dabba kar ka manta su kare haƙƙin dabbobi ba a raba a yanka dabba saboda haka su ma cewa ce ake kai ko Allah ya ce wal mawquzatu wal mutaraddid wan nasihatu wa ma kalsatu ka gani su kuma kenan me kashewa ce ake wani abu ne za a sa ko make ko a sa a kauna bai wannan gidi to kai kuma musulunci tare Allah ya haramta maka wannan to kaga in ka ce da irin wancan kasashe ne bayan ka basu kai sannan su gabare ne ina suka san musu bismillah Allah ya ce wala taqulu min ma lam yuzkar smullahi alayhi haramun karkace abin da ba ambaci sunan Allah ba inda hula fisq to yace zaka zo ka ci wannan abin Allah kare mu duka wayoyin kwaɗe ne na mutane kuma bakin ciki ne bakin ciki ne dabbobi na gida waɗanda aka yi kiwon su ga mahauta nan tuli bakin ciki ne ka ƙara mahauci sai dai ka je ka so na gwangwani kuma ɗan gwangwanin da zaka sai shi dan Allah nawa zaka sai ɗan gwangwanin in ka zo gurin mahauci nawa zaka sai naman dan Allah kuma a duniyance ko shi kafirin zai gaya maka da naman da yake tsariye su su kansu ka kalli masu koya abinci nasu kana ga ana aiki da na kwangwani ya za ka kwatanta naman da aka yi shi an ba shi daɗin shekara biyu an same kaza an same sodium an same chemical ɗin waye an same mai daɗa ce shi sinadarin da shi kan shi ma kafirin ya gaya maka cewa in kana ci wannan zai sama kansar a cikinka ka gani to yanzu ka zo ka wannan kuma ga tsada abu na farko ga rage tattalin arziki saboda yanzu mahauta ba za su saida ba kai na kwangwani kake su kuma alhali bai da yawa bai da kaza ba daɗi ba amfani ka cutarwa ga abin nan gashi kuma asali ma ƙarshen ka zai zama haram to kaga wannan duka ayi wani abu ne wani ka kai ne ka zo ka sarri da wani kana sayan sarri da kwanko to kai wani sarri din kwanko sarri din na kwanko nawa zaka sayi in ka zo gurin masu kihi dan Allah nawa zaka sayi sarri sarri din na dala 60 da zaka saya in ka je gurin masu kihi zaka sayo wanda yake danye na nawa za ka saya a sassan kyan na nawa za a baka fi sabilin lai aƙalla za a baka wanda zai iya ukun wancan kuma in ka doge a kan cin wancan na kwankwanin saboda wancan kemikal ɗin da aka sami za ka fuskanci barazanar kamuwa da kansar shi yasa kaga duk in ka je kasashen kansar kamar wutar jashi ita take kashe su kamar ita take kashe su wannan duka ƙauyenci ne abin za ka ga kamar da ana gani duk ai yanzu mutane duk suna gane daga duk suna gane ka zo ka sai abu na ciran yau ne za ka ka je ka so feziko a kwankwani guda jika guda to feziko na jika guda in ka zo ɗanye ka saya da ake kawowa daga kanya daga muduk na dala hamsin sai ya kai yawancin ko amfanin ba ɗaya ba ne kuma to ka ƙara 'yan uwanka ka ƙara tattalin arzikin ƙasar kuma amfanin ba ɗaya ba kuma wannan yin ba ɗaya ba kuma kai ba ka ƙara ma kanka tattalin arziki kuma su ma gabaran da haka ne duk ai suka ci gaba dole he ana ne ka wannan abin bakin ci ma ba yi a rayuwa makwabcin ka yana sai da abu sai ka iya tsara ka je wani guri ai ba a wannan dole ka tsaya to kuma yaushe za ka iya tara wata ƙasa shi yasa ga kullum suke mana dariya in suke wata da yayi mace mun fasa sayan kayan darma mun ka fasa sayan kayan isra'ila mu kuma da akwai bihe mu koma alhali kuma mu muke sayan hajjis su a kasashen su ba su amfani da wannan kafiri abincin da zai miya ba ma ya je kasuwa bai saya da yan tukwanen shi fedibuwa karoti wane ne shu duk a gidan shi yana da ɗan jardan ɗin shi da wani mazara na shi yana kuma madina da ai da haka musulmi suka ci gaba suna da hazaras ko musu suna da ka gari mace kawai tana da ɗan mazara nata da ta tashi kurum kamiya za ta ci ciro ta zo ta yi ka gari to in kai ɗan mazara ɗin gashi nan gurin abubuwan ko macen ce ma kai ta yi a gidanta ta shuka salati ta shuka shu ta shuka karoti ta shuka kaza ka dauki misali ai kudin da zai zama to ta aje su ka gani to duka wannan abubuwan duka ai kaga a kitabul biyu a miki dole sai mun kalli abubuwan dan ya zama ya dinga eh shagwara eh eh eh wani lokaci da kai waɗanda amma ka kalla abin ya kasu biyu da kwai abubuwan da zaka ga suna zuwa ne daga kenan tarayyar larabawa kawai zaka ga turki bahrain kaza misali zaka ga da kwai irin waɗannan to kaga in tasni'i ne na irin waɗannan dolin arabiya in dai ba su ma dolin arabiyan ba akwai da haɗaki da yahudawa kuma haika kula yanzu ga misali ya kace ma daga labanan ne sai ka dauka ai kaga ko labanan ai kaga mu to tirin yahuda da suke labanan ba eh duk suna rubuta duk suna rubuta su yahuda ku ya yo yahude da wadara to shine wai kace ma'aunin wai kawai halal akwai masu sai ai kaga an rubuta halal wai su ba su yaudara su gaskiya a gariya ce kana neman bai hude da aka cakuɗa jinin jikin shi da yaudara za ka ce bai hude bai yaudara ka gani saboda kuma fa bima na qada yin mithaqa la hannahu saboda bima warware alƙawarin sa Allah ya ce na ɗibi musu albarka ka gani mutane ne waɗanda su da ma saba alƙawari cikin ya sau da haka dan ya yaudare ka ma shi wayo ne da dubara wani hikima ce salon iya kasuwanci ne ma yaudare ka to kaga wannan duka abu ne wanda yake na wannan kenan abinda bai da amfani alal itlaq haramun ne a sai da shi saboda akalin amwalin nasu ne bil batil Allah kuma ya ce wa ya yi wani dina amuru la takulu amwalakum bainakum bil batil haka dabba wadda bata da lahiya in ta kusa mutuwa ta kai haddi na fitar rai haramun ne ka sai da ma mutum dabban nan wadda ake cin naman ta ce ko da ba a cin naman ta kamar yadda za ka gada ko da suke sayan kajin da suke sun zo dab da mutuwa da kwai waɗanda suke zuwa su amshi shi yasa baka gaba ana yake musan kaza ka lura a gurin irin na da da zaka ga gurin yan kaji ka ga ana wurga zuwa ko dai baka gari ba jibji yan kaji baka gari ba an yadda in ka kaza a yadda kawai ne dai titina ko hoyin gidajen mutane amma irin can baka gari ba akwai legogi suna kusa da nan yayin za su tattara ka waɗannan su tattara su kuma kaga kaza in ta kamu da cuta in kaza dubu ce in ta kamu da cuta to ka kaddara kusan kullum guda ɗari in ba yan kasu su da alloba ta shigo kawai kowane lokaci ma za su iya karewa ka gani to yanzu adadin wannan da yawan shi ne za ka ga akwai masu bibiya gurare da abin nan kawai su ta tattara irin waɗannan tattaro su kawai ana wurga su da tattara sai yanka ka ga dabba kai da kagan da gasan kawai musulci haka mahautan da ba su da wani a lasisi kawai kaga mutum yana abin nan da yawa da kodin da duniya sai su je su yi su hudu karwata su hudu kaza su yi duk da akwai su dole ya ka tsaya ka tabbatar sau da abin an yi nisa ka gani an yi nisa so shi ma wannan haramun ne ka sai da ma mutum in ta zo gargara shi yasa kaga ya aka ce kenan abin da zai zama an yi intufa'i intufa'i wanda yake na shari'a haramun ne a sai da abin da ba zai amfana ba a shari'a misali ina misali kamar masu sai da irin abubuwan da ya saba ma shari'a kamar littattafai wanda cinsu akwai mulhidanci littattafan da suke karantar da maguzanci da mulhidanci da bata da sihiri da ilimi na taurari da da da, da abin da ya shahi ruha ido da na kurafat haramun ne a saida kamar irin su yasin mai guguwa yasin mai almakashi yasin mai mai murbus mai da baya da baya kaga duk wannan haramun ne irin su tsirin kuhan tsirin haruta maruta ta gani irin su mujarraba ta jerani irin su kitabun rahama fi tsubuwar hikima irin su khazinatul asrari irin su shamsu ma'arifin kubra irin su shimusul anwar duk waɗannan littattafan gaba ɗaya haramun ne sai da su sau da abin da suke karantarwa tsubbu da bokanci irin su mamba'un ramlu mamba'un usulul hikima duk waɗannan littattafan duk abin da suke karantarwa bokanci da tsafi da kuma ruwa ido da bugun ƙasa da tsafe-tsafe da tsubbu duk shi ne abin da suke karantarwa da tasfirin na ruha a cikinsu ne ake da tsarin da za ka karanta ka samu ruhani wanda zai dinga maka hidima in ka karanta kaza in na zan nawa kaza kai da kaza ka sa wararen ka kai kwanaka kaza kamar da nan musa kai kaza kaza kaza za ka samu tasiri na ruhani sai dinga ma hidima in ka ce dauke kai kai ka can zai kai ka in ka nuna mutum sai kashe shi shi ne ya ce ka gani ya mutu ya mutu ba ni ba kama ka gani yanzu shi zai je abin da shi da ne sa sai shi da ne makure shi ko tsinke mai jijiya da take kai sako zuciya sai mutum ya mutu ko kuma ya je ya rikita shi mai ihu ya rikita mai kwakwalwa sai haukaci ko ya kaza sai to duka cikin wannan littattafan ne suke koya to su littattafan haram ne a cikin littattafan ne za ka gaza a ce a gama da kaza a gama da jini kaza a gama da kashin mutum jijiyar mutum da wane ne duk a cikin nan ne wannan kokowa ne da ya tuba yake cewa ya je wani zai ba shi sihiri na kyau faduwa aka ce ya gama da kagara wannan ya ce da ya je tona kabar wata sabuwar gawa ya kama yanka da ya ji a ce sai da wannan mutumin ya tuntsuru haka ya nake shi ya yi ƙarfin zuciya da ya tsare jiji to duk waɗannan littattafan su abin da suke koya ke shi yasa shi da kaga hukumar sahir tarbatun bisai kamar in kana neman yan ta'adda yan jarima in ka zo kan masihirta ka tsaya daga nan wurin saboda in kaga an saci jariri an yanke mishi wani guri su ne suka kaga su kenan me ba masu abin da in kaga an saci yara sai a ce kaza sai an kamo adadin yara kaza sai an samo da jijiyoyi kaza sai an samo da kaza to duk ta wannan hanyar ce to su irin waɗannan littattafan gaba ɗaya haramun ne sai da su ta gani haka nan kamar kastuka da abin nan da kastuka da kuma fina-finai da tura duk abin da zai zama to a tattare da shi da akwai abubuwa na batsa kamar wake-wake kamar music kamar abin nan duk abin da zai zama to da akwai abubuwa na alfasha shi ma duk haramun ne zama to mutum yana yana mai sai da iri-irin wannan abubuwa haka nan ba halitta sayar da dukkanin wani abin da zai zamanto amfanin shi yana bayuwa zuwa ga abin da yake haramun ne ko da kuwa a da ba haramun ba ne ina misali kamar misali ka dinga sai da hatsi ga wanda za su yi kurkutu kamar ka sai da ka sai da wani sinadari kamar misali ka sai da maganin tari ga wanda misali zai sha dan maye kamar misali ka sai da gida ga wanda zai yi coci ka sai da ma kirista gida wanda zai coci kamar misali mutum ya sai da wuka ko makami ga wanda ya san cewa jarima zai da abu ka sai da adda ka sai da wuka ka sai da kaza ga wanda zai je ko ka sai da sanda ga wanda zai je jarima to duk waɗannan abubuwan kaga wani abu ne da haka za ka iya sai da ma wani go to amma ba za ka sai da ma ba wanda zai je banna saboda me akwai ta'awun alal ismi wal udwan akwai taimakeke ne akan sabo da abin nan to nan gurin baya halitta ya zama to mutum ya sai da shi yasa dole kasuwanci sai mutum ya tsaya ya kula kamar misali ba sai da irin kayan da iya shi ne misali mutum ya zo dinka sai da irin abubuwa wanda tattare da su da akwai yin abin nan abin da zai zama to misali akwai yin furoditi ko kuma ƙarin gashi misali kamar irin shushuken nan da zaka gani wasu kalan shushu da zaka ga masu ciya bin duk wannan haramun ne mutum ya zama to ya saida kamar mutum ne dinka sai da kayayyaki misali irin na barci ga waɗanda suke fasikai kamar misali mutum ya dinga sai da magunguna ga waɗanda suke fasikai magungunan da zai taimaka musu ta ɓangaren wannan to haramun ka sai da ba duk wanda ka san cewa zai je aikata ba daidai ba kamar misali mutum tela ne ya dinga ɗumka kayayyaki waɗanda suke na tabarruji ga 'yan mata ga waɗanda za su dinga zuwa suna abin Allahumma in waɗanda suke mataki ne na aure misali za su yi abin na wannan da amma su ɗinka ma 'yan mata da fasai da wasu wannan mutum ya dinga sai da to shi ma wannan haramun ne mutum ya dinga ɗinka ma irin waɗanda shi yasa dole hanyar abinci sai an tsaya a kula in ba haka nan ba sai ka je ka ta ɗura ma cikin ka haram akan abin da kuma ƙarshe ne turarruka kamar duk turarren da na wuri ne ana gane a ana gane yanzu kamar irin su wani binta sudan irin su dan goma irin su wane ne duk za ka gonan turarrukan na wuri duk haram abin da ake duk haram zai sai da su saboda abin da yake faruwa su duk inda gaga ana sayan su to za a saye su ne don a yi tiwala tiwala kuma shirka ne a haɗa don saboda wani ya shanshini ƙamshin ya so wani ko kuma a yi a ce turaren wuriri to shi turaren wuririn Allah ne zai ji kamshin ya biya bukatai a'a ruwane ne suke ce a yi amfani da wani aljanu ce a yi amfani da kaza kaza shi ne sai a cewa turaren wuriri to su wannan turaren duk an jima duk inda ga shi yasa duk wanda zaka ga ya zo zai sayi wannan ko yaron wani alaji mai kuɗi dan saboda amma alajin kuɗi a rike bakin shi a dinga laluba kuɗin shi ko kuma misali wata bazawara wani bazawari tana son tsame ko wata zaka ga za ta yi kaza su ne zaka ga duk suke siye amma ba za ka gaba wani kamili ne tsatsai mai addini ya zai cewa a bani binta suda a bani kaza a bani wani ne ciko waɗannan dama ɓangaren tsubbu ne kake ga ana wani sau da haka duk irin waɗannan abubuwan sai an kula e shi yasa in daban ne kama akwai abin da za ka ga ana musharaka shi to in wanda ake musharaka ne a shi in mutum ya zo zai saya sai ka kalli waye zai saya eh akwai hanya mai kyau ana yi akwai kuma mara kyau to ka kalli wane ne kamar ɗan tsubure sai zo ce a ba da sharban mace kakka shi ka gani amma kaga mace za ta iya za ta saya don turare amma shi ɗan tsubur zai je ne ya dinga wasu kulbotan shirki to wannan tana ake gane in suka zo da kaga mutum ya zo shi kaga alamun ɗan tsubure ba su yi da shi haka na ake yi kaga mutum ya kubuta da wannan insha Allah Allah datar da mu Allah arsa mana halaliya Allah kare mu daga haram ya rabbal alamin sai ka tsaya kan halakin ka zaka ga Allah masa albarka kuma halakin ta tabbata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الهب والنار ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقه شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين وعافنا من الفقر يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك